أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا ترى قوة هدو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو ايدة لريه دا أربعين وان دي دي دي دا شاشدة قوة شابيو ميلادية haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta takwas. muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta biyar zuwa ta shidda a cikin suratul an'am shafi na talatin. muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya karbi rayuwarmu muna akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya a yau mun yi wani rashi na wani dan uwa wanda ke agaji yana zuwa dan karatu kuma yana halarta wajen tafsiri Allah ya zuwa a yau an kai aikin sun da jini na kan hanya ban samu aikin ba domin nayi balaguro amma Allah subhanahu wa ta'ala kan tafsiri so bayan sallar da asar muna fatan Allah ya gafarta masa da sauran waɗanda suka gabace mu ɗan uwa musulmi mu kuma Allah ya samu cika da imani sannan kuma akwai wani ɗan uwa da Allah ya bashi iko a garin su garin Tanus ya gina makaranta ta Alkur'ani satin da ya gabata mun je mun buɗe wannan makaranta ɗin abinda muke fata Allah subhanahu wata'ala ya cika masa ladarsa wato kuma Allah subhanahu wata'ala ya yawaita mana irin waɗannan mutane cikin al'ummomin mu mutane da ke da kishin addini za su yi aikin addini don Allah ba don a faɗa ba ba mun san abin da ke cikin zuciyarsa ba amma muna kyautata masa zato wallahu ta'ala a'lam ala ramma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون الله سبحانه وتعالى يتشي وهم سوء wannan aya a iya binciken da na yi na gano malamai sun yi maganganu guda uku a kanta ma'ana sun kassama wato taujihi na ma'anarta akan fasali guda uku an gane ko waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ka ce hum nan ana nufin ‘yan uwa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama jumlatan yan hauna anhu suna hani daga gare shi suna ba shi kariya ta musamman an gane ko wayan auna anhu amma kuma suna nisantarsa domin na'a yana nuhin ba'uda sun yi nisa daga da'awarsa suna ba shi kariya saboda ɗan uwansu ne wato na jini domin Allah yana iya ba mutum wato salihin bawa kariya ta hanyar ƴan uwansu na jini ko da ba su yi imani da shi ba ina fata an fahimta annabi shu'aibu Allah ya ba shi kariya da ƴan uwansa walau la rahtu qala rajamna wa ma anta alaina bi'aziz to dan haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce musu wa'azi wa anzir ashiratakal aqrabin to su sun hana kafiran makka wato wasu daga cikin su kenan ƴan uwan nashi sun hana kafiran makka su kashe shi ko su yi masa wata illa amma wayan an an bu su yi imani da shi ba sai zama to ma'anar ta jam'i an gane ko waɗansu daga cikin malaman tafsiri kuma suka tafi cewa a'a wa hum yanhauna anhu na ana nufin kafirran makka kenan wa hum su yanhauna anhu suna hana mutane daga bin alqur'ani kaga na anhu damiri ya tashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma daga alqur'ani wayan auna anhu sannan kuma suna nisantar shi alƙur'ani ma'ana duki tsakar ruwa ya ƙi sha ya hana mai sha ya sha su sun ki imani kuma sun hana wadansu sun yi imani shi yasa makiya kullum abin da suke so ko da sun sa akan ƙarya suke so su ce akwai wani mutum mai kama kaza mai in ya zo kan ma ka saurare shi kakka yi kaza kakka yi kaza la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun sha'ani ne na masu yaki da da- wato da gaskiya amma duk da haka ko da mun ce wato su kafirai yanhanu anhu suna hani daga alqur'ani wa yan'auna anhu daga na'ani ba'uda wato ana cewa ana kuma ana cewa na'a alhamza tana iya zuwa wato abin nan na'a yato alhamza ta zamanto tsakiya ko kuma ana ta zamanto eh, abin nan na'a afwan wato na'a ko na'a in mun ce na'a ta zamanto wato karshe na'a kuma ta yi nisa to yan'auna wato sun nisanta an gane ko wayan auna anhu suna nisantar shi alqur'ani sai zamanto istilzami ne domin duk wanda ya guji manzo ya guji alqur'ani wanda ya guji alqur'ani ya guji manzo domin manzo shine zo da alqur'ani ina fatan kun fahimci wannan da kyau an gane ko wanda laifi ne suka hada guda biyu yanhauna anhu sun hana mutane yan'auna anhu sun ki imani da shi kaga sun ki imani sannan kuma sun nisantar da wasu alladina kafaru wa saddu an sabilillahi kaga kafaru su sun kafirce wa saddu an sabilillahi sun kange mutane daga hanyar Allah Allah ce zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsiduna Allah shi mu na sani amma waɗansu malaman tafsiri sun kawo wata magana cewa nan wahum yanhauna anhu ana nuhin shine Abu Talib radiyallahu anhu an gane ko wato shine yanhauna anhu yana hana kafiran maka su kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yanhauna anhu kuma suna nisanta ma'ana yakin imani sai zaman to nan hum ana nufin mutum daya to kaga wannan kuma dole sai ka san uslubin larabci wato utliqal jam'u an gane wa urida bihi al-mufrad an ce hum amma ana nufin daya yana daga cikin abin da wadansu malaman balaga suke kira al-majaz in muka duba cikin alqur'ani akwai wannan usulubi dan zaka iske akwai waɗanda duk bayanan da zaka kawo su in ba alqur'ani bane ba za su yarda ba in muka duba a cikin suratu ali imran ali imran Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كاغا الذين قال لهم الناس waɗanda mutane suka ce musu annasu me yake nufi mutane ko to amma Allah subhanahu wa ta'ala ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin 'ala al-kaffir inna ma dhalikum ash-shaytan kaga da mutane ne masu yawa sai inna ma ulaikum ash-shayatin sai malaman tafsir suka ce wato nan mufradi ake nufi sai zaman to Abu Talib radiyallahu wato abwan afwan Abu Talib abin nan shine ake nufi baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan da kyau ko to dan haka in muka duba har ana ruwaitowa baitutuka da yayi dan kariyan manzo sallallahu alaihi wasallam Sheikh Abdullahi Gondo a cikin tafsirin sa Diya'u Ta'wil ya kawo waɗannan baitutuka yake cewa Abu Talib yana cewa wallahi لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوارى في التراب دفينا والله لا رنك إلى الله لن يصلوا إليك بذات كي غريك با بجمعهم تتوقر سد جماعة سد رندنسو حتى, أو... حتى أوارى في التراب دفينا حتى أوارى سيئا رفين شيني أوارى أصلا الموارى شيني الإخفاء يتوارى من القوم من سوء ما بشر به دفينا يا زمن سوء أن بنيني أن تربطيني إلى تكين أساكنا معنا ناموسو yake cewa ولقد علمت بأن دين محمد ناسا سوى الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا ينا دقا سكين كوشي لي مفي الخير الديني ندقا دورون قصا أبين دي هانا مسا واتو إيماني أكوي أبوان دداسوه أما إن مكا دوبي وطن سنة تتفايد سوكا كاو ونن كسر تيبو سكاو بيت سكا با شي شيخ بيتي بيو يكاو كما أكوي ساقاني أكوي رواية شي دتاسو أه إن مكا دوبا أتكين تفسير المنير نا أستاذ الدكتور وحبة الزهيري يكي سوى شيء أبيات يدك والله لا وصلوا إليك بجمعهم والله نار إلى الله لا وصلوا إليك واتو إنا روقو بذاسو كي غريك با أما تكين صحيح تفسير الجلالين da suka kawo ɗannan abiyar sai suka kawo kamar yadda Abdullahi ya kawo lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi da fina kaga can hatta uwara nan ko hatta uwassada uwassada ma'ana sai an yi mini wato filo ko kuma matashi ko ana cewa matashi ma'ana sai an yi mini filo da ƙasa kinan na mutu fasda bi amrika kaga malam bai kawo wannan ba shi Sheikh Abdullahi Gwandu fasda bi amrika ma'ana ka yada al'amarinka ka fito fili baro baro kai bayani ma alayka ghadadatun babu wani laifi akan ka ko wata damuwa al-ghadad shine wato kauda kai wato abshir wahbatu zuhair ya kawo shi abshir amma can cikin sahih da litin ka kawo wabshir an gane ko shine kayi bushara wa qarra bidhaka minka uyuna wato ka samu natsuwa game da al'amarinka shine qarra taqarru a'yunuhum ko ba haka ba wa aradta dinan ka wato bidro da addini wato la mahalata annahu babu tabba makawa wannan addinin min khairi adyanil bariyati dina shine mafi alkhairi daga cikin addinai laula al malamatu in ba dan tsoron zargi ba aw hazari tubbatan ko kuma tsoron zagi an gane ko lawajadtani samhan bidaka mubina kamar yadda wahbatu zuhail ya kawo su ko wadansan a cikin sahihu jalali sun kashi matina zaka same ni game da wannan addini zaka mubinan ma'ana mai bayyanawa na yadda da shi ko kuma matinan mai karfi na tabbata akan sa kaga waɗannan sun nuna cewa yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in muka dubi littattafan hadisi musamman hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim na abbas wato ibn abdul muttalib yake cewa shi abbas abdul muttalib yake cewa qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace ma manzo Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma aghnaita an ammika mika amfanar da baffanka an gani an ce baffa shine wan mahaifi ko kanin mahaifi fa innahu yahutuka ya kasance yahutuka yana kewaye ka amma ma'ana yana baka kariya wa yaghdabu lak sannan kuma yana fushi saboda kai yana damuwa in an yi maka wani abu wa fi riwayatin a wata riwaya ya rasulullah hal nafa'ta abu talibin bi shay shin ka amfani abu talib da wani abu fa innahu kana yahutuk ya kasance yana tsare ka wa yaghdabu lak yana hushi saboda kai an gane ko wannan riwaya ce ta Abbas ibn Abdul Muttalib amma in muka dubi riwaya wadda ta zo cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim ta Abi Sa'id al-Khudri dhukira indahu ammuhu an ambaci babban sa agunsa to kaga irin wannan riwayoyin sun ce ah to an ci Abdul Muttalib afwan Abbas ibn ibn Abdul Muttalib ya ce mai hanna fata an maka wai kaji kuma wata riwaya an zo an ce a dhukira indahu ammuhu kuma wanda tana cikin Sahih Bukhari da Muslim wannan tana cikin Sahih Bukhari to ya za a babu matsala shi da yace zukira inda hu bai faɗi wanda ya ambata wanda ko riwaya an faɗi wanda ya ambata me matsala to irin waɗannan suka ji an ce ai hadisan nan do a watsar da su ku yi kokari ku karatu da kyau ku gane inda hadisan nan suka sama gaba ina fata an fahimta to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am wannan riwaya ce about lafazi ne na Imam Muslim huwa fi dahdahin min nar yana daga cikin dahdah in an ce dahdah shine kamar wani wuri wanda yake gefe-gefe ko kuma wurin da wutar ba ta kai ga jikinsa gaba daya shine dhahda asalin dhahda shine ruwan da suka suke kai zuwa ga wato alkabaini idon sawu to sai aka yi amfani da shi na wuta yace walaula ana in ba dan ni ba la kana fi darki al-asfali min an-nar da ya kasance cikin karkashin wuta wal iyad billah riwaya ta bukhari bata kawo na'am ba shi yasa kenan in ka cire na'am kawai huwa fi dhahdahin min nar walaula ana la kana fi darki al-asfali min an-nar a wata riwaya ta musulmi ce la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyama riwaya ta Abi Sa'id al-Khudri la'allahu yana yiwa ce to nayi amfani da ta shi al-qiyama fa yuj'al fi dhahdahi min nar za a sanya shi a cikin wato gefe na wuta ko ko wani wuri wanda wuta yablugu ka'baihi za ta kai daidai da ka'baihi wato shine wannan idon sawu da muke faɗa ko yaghli minhu dimaghu wanda dimaghu kwakwalwarsa yaghli tana tafarfasa tana abin nan kadibi wai a ƙasa daidai wato ba su wuce daidai nan ba amma har wato kwakwalwarsa tana tafarfasa zahin jahannama tashin hankali ne Allah shi mu da sani to kaga wannan ya nuna cewa Abu Talib bai musulunta ba Sheikh Abu Bakr radiyallahu an na abin da istighfari saboda a aqidan mu ta ahli sunna bai musulunta ba muna da kuma dalilai wanda suke suna da yawa ga wannan cikin su mun karanta su to anan cikin tafsiri in ka zo inda ake cewa kafirai ba za a yi musu wato abin nan ba ceto to sai ka fitar da wannan wato ceto na Abu Talib domin bai musulunta ba amma za a yi takhsisin sa mun fahimci wannan da kyau domin qadiya ce ta tafsiri in an ka kawo am a bincika in babu khas domin wannan ta fi cewa kafin rai fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ko to shi ko yace la'allahu tanfa'uhum shafa'atu yawmal qiyamah ina fata an fahimce ni la'alla wagga yana tabbatar da ita ne ba irin wata la'alla bace ta shakka sannan har yanzu zamu yi raddi akan mu'tazila domin su mu'tazila ba san da akwai ceto ba yan qur'ani suka zo suka bi su suka ce su ma babu ceto sai a ce a'a ayoyin alkur'ani ba guda ake ɗauka a fassara ba waɗansu sun ɗauki cewa babu ceto saboda mi saboda sun kalli cewa an kore ceto man zallabi ya shawo indahu illa bi iznihi to amma inda suka yi manta alhali ceton nan za mu kalli ayoyin alkur'ani kala biyu da suka zo suka ce illa bi iznihi sun yi istisna'i kaga wannan ya nuna sai da izinin Allah subhanahu wata'ala to waɗanda Allah zai ba da izinin a ceto su sai a ceto su kenan sai ka ɗauko waɗanda suka kore ceto ka ɗauko ayyukan ka tabbatar da ceto sai ka haɗa sai ka gane wasu za a ceto su wasu ba za a ceto su ba cewa kowa wai mutum ya yi imani da Allah to kuma ceton bi za a mai tashi alkiyama a'a ceton da za a yi ma saboda a nuna maka cewa ba aikin ka bane zai saka aljanna wannan ya kamata mu fahimta Allah shi mu da mai kyau dan haka ya kamata mu fahimci wannan shi yasa hadisi yazo a cikin sahihul bukhari da sahih muslim na sa'id dan musayyib daga babansa a cikin yana cikin sahihul bukhari da muslim wato lokacin da mutuwa ta zo shi abu talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya am qul la ilaha illa Allah kace la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah kalima ce da zan shaida gaban Allah cewa ka faɗa قال أبو جهل أبو جهل نذوني وعبد الله بن أمية ده عبد الله بن أمية أتر سيسكتي أترغب عن ملة عبد المطلب yanzu za ka bar hanyar Abdul Muttalib targabu an kyama kenan targabu fi kana kauna yanzu kana kyamar hanyar Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa Allah bai ce la ilaha illa Allah ba ina fata an fahimta har ya kasance wato abin nan da yake cewa la ilaha illa Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bakin ciki akan wannan har ya zamanto kalima ta ƙarshe wadda ya faɗa huwa ala millati wato Abdul Muttalib haka ya mutu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace amma wallahi na rantsi da Allah la astaghfiranna laka ma lam unha zan neman maka gafara matukan ba a hane ni ba ina Allah bai hane ni ba fa anzalallah sai Allah ya sabkar da aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani su neman mu mushrikai gafara ko da sun kasance ƴan uwansu na jini domin an kai ƙarshe duk mutumin da ya ɓata da Allah ba zancen ka kalli alaƙa ka da shi domin wato Allah shi ya halice ka shi ya halice shi duk abin da zai iya ma a duniya bai kai abin da zai Allah zai ma ba babu wata ni'ima da zai ma face sai Allah ya so sannan kuma aya ta sabka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shikenan magana ta kare ina fata an fahimce ni to wannan dai suna nuna cewa Abu Talib bai musulunta ba illa abu guda kamata mu fahimta shine cewa ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين تنا cikin suratul tauba suratul tauba madaniya ce shi ko Abu Talib ya mutu a Makka kafin hijira to kaga wani zai ijma da wannan mushkila sai ka ce a'a yana yiwa aya ta kasance Makka ta sauka amma daga baya aka sanya ta a cikin sura madaniya domin wato tartibin alqur'ani ba wato a ƙarshe yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka azaba wai yadda ya sauko bane aka dora shi shi yasa da za a fara da yadda ya sauka da sai a fara da iqra in an buɗe alqur'ani ita za a fara mun fahimci wannan da kyau ko sannan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha akwai ta a cikin suratul baqara akwai ta a cikin wato suratul qasas to wanda za mu cewa ta sabka akan Abu Talib wanda a cikin suratul qasas domin suratul qasas makkiya amma wanda ta cikin suratul baqara madaniya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina suratul qasas amma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun tana cikin suratul baqara to ta suratul qasas makkiya ce ba mu matsala amma ta suratul baqara ba mu cewa ta samka akan shi Abu Talib dalili saboda nassoshi suna nuna riwayoyi suna nuna cewa suratul baqara ta sabka lokaci daya to tunda ta sabka lokaci daya ayoyin sun sabka kenan ba za mu iya danganta ta ba zuwa ga shi Abu Talib wallahu ta'ala a'lam amma in shi'a sun kiya sun ce a wannan riwaya da tace Abu Talib bai musulunta ba kariya ne riwaya ce umumiyya wai umumiyya ta bazu kuma suna suka kirkira ta alhali ga nassoshi ga ayoyi ga komai amma ina sai sun juyar da mutane الله شي من ثاني سي الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين
na'am kafin mu shiga cikin wannan aya akwai wata qadiyya wadda waɗansu ɗalibai za su iya hankaltar ta shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abu Talib ya ce la ilaha illallah zai yi masa shaida ya samu shiga gaban Allah to alhali ko bai yi sallah ba bai yi azumi bai yi zakka ba anan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa wato yana kan gadon mutuwa in ya mutu bai da ikon da zai yin sallah da azumi da zakka kenan yana faɗa ya mutu shi kenan dama bai samu yin aikin ba da kuma zai faɗa ya musulunta bayan ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai umurce shi da yin sallah da azumi da zakka ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda masaloli ne masu haɗari a ce to ai an ce mai ce la ilaha illallah ta isa to na ce la ilaha illallah ko ban yi sallah ba aljanna zan shiga Allah shi muna mai kyau Allah ce walau tara da dai ka gani iz wuqifu ala nar lokacin da aka tsayar da su gab da wuta dan ala nar ba ana nufin saman wuta ba gab da ita da gabata kenan ala shafa wato shafan na wato iz wuqifu lokacin da aka tsayar da su bai ce iz wuqifu ba an gane ko iz uqifu don a nuna maka fi'ili na waqafa yana iya ta'addi kai tsaye waqifuhum innahum mas'ulun a ƙara hamza da shadda wannan sabani ne malaman lugha sun ce ba za a faɗa ba in dai ba wata ma'ana akwai ba ta balaga walau tara an yi hasu maf'ulun bihi ai walau tarahum da dai ka gane su iz wuqifu ala nar lokacin da aka tsayar da su ko aka bijiro da su ko aka gitto da su ala nari gab da wuta faqalu sai suka ce ya laitana ya kaitonmu nuraddu da za a mayar da mu wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu ƙaryatar da ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin sai mu kasance daga cikin mu'minai wannan aya tana daga cikin ayoyi guda uku waɗanda a cikin ilmul qira'at da taujihin waɗannan qira'at suna da rikici ƙwarai da gaske in ba ku manta ba satin da ya gabata mun karanta wata aya sun malam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki wato da wata aya da akwai can cikin suratul namli Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard in ka zo cikin qira'at sai ka samu matsalar taujihin yadda za ka sanya su a lugha don qira'o'in suna cikin juna kuma ma'anar sai karsa inda za ka samu kun ga wata aya sun malam takun fitnatuhum sai da ni tsaya na yi tunani sai na ga a cikin taujihinta na lura in ba ka kwantar da hankali ba kai ba mutum misali na farko sannan ka fitar mai ba zai iya gane komi daga cikin yadda za a kaddara na hawansa ba shi ko alkur'ani ba larabi ne amma sai Allah subhanahu wataala ya ce maki ne sai ni gano wata ka'ida wato da mun ka ce wa kana Allahu ghafurur rahima sunan da zai zo bayan kana in na farko ne za a yi mai zamma in na biyu ne za a mai fatha amma in an ka kaddama an ka akhara an ka ce kana ghafuran Allah ana iya faɗan wannan to kenan sai mu gane cewa in na farko ya zo da dhamma na biyu zai zo da fatha in na farko ya zo da fatha na biyu zai zo da dhamma kenan wannan qira'o'in da sun ka zo a ciki qira'a ta Nafi da Abu Amr da Abu Ja'far da Khalaf da Shu'ba da sun ka karanta summa lam takun fitnatahum kenan yanzu tunda mun samu fitna tana da fatha kenan illa an qalu sai ya zamanto wato illa maqula tu tunda wancan yana da tunda wancan yana da yana da fatha amma in muka dauki qira'a ta ibnu kathir da qira'a ta ibnu amir da hafs thumma lam takun fitnatuhum tunda yana da dhamma illa an qalu illa qawluhum ko illa maqulatuhum in mun dauke ta kana wanda ta kasance wato naqisa in muka dauke ta tamma to shi illa an qalu sai da mun to istisna'i ko ya zamanto munqati in mun dauki fitna wato aiki ce wancan kuma illa an kalu fada ce ko ko in mun dauke ta fada ce fitnatuhum magana da za su yi illa an kalu sai zama to istisna'i ne muttasili duk mun yi bayanin wannan in mun ka dauki qira'a ta hamza da kisa'i da yaqub thumma lam wato yakun fitnatuhum mun samu mai fatha illa an qalu sai zama to illa qawluhum ko illa maqulatuhum ya zama to mai dhamma to kaga wannan dole sai ka gane wannan na da fatha wannan na da dhamma to wanda qira'a ta fi waccan rikici shi yasa za a bi kokarin ayi talhisin matsalolin da malamai suka faɗa a cikin ta Allah ya taimake mu wato imamu hafs qur'anin da yake hannunku bari mu fara da shi ina ganin haka zai fi sauki yadda zamu gani imamu hafs da imamu hamza da imamu yaqub sun karanta wato wala nukazziba kadiba ba'un tana da fatha wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna nunun tana da mi tana da fatha nukazziba nakuna to wannan in ka dibi duka fathatai ne gare shi ina fata an fahimce ni to sai ya zamanto wannan shi ya laita na abinda ake ce ma tamanni an gane ko tamanni shine abinda ake buri to kullum in an ka zo da tamanni fi'ilin da zai zo jawabu tamanni fatha ake yi masa kenan sai a kaddara an asalin shi ya laita na nuraddu wa alla nukadhiba bi ayati rabbina wa an nakuna minal mu'minina kenan abinda suka guri ga Allah shine Allah ya mayar da su sannan kuma suna guri in an ce guri abinda zai zo gaba an gane ko suna burin ba za su karetar da ayoyin Allah ba sannan kuma suna guri su kasance daga cikin mu'minai shine abinda sun ka roka amma in muka dauki qira'a ta ibnu amir shi ya karanta wato wala nukadhibu ba'un tana zamma wala nukadhibu bi ayati rabbina sai ya karanta wa nakuna minal mu'minina to in an ka ce wala nuraddu wala nukadhibu shi wala nukadhibu illa ya zaman to ma'tufi ne ala nuraddu kenan ya laita na nuraddu da dai za a mayar da mu wala nukadhibu wannan ba a kaddara an tunda yana daga cikin wato bai daga cikin tamanni yana daga cikin abin da dai suka roƙa nuraddu wala nukadhibu ai wa nahnu la nukadhibu tun yanzu ba za mu karyata ba wa nakuna minal mu'minin ya karanta da fatha kenan wa an nakuna minal mu'minin sai kasance sun yi gudu su kasance daga cikin mu'minai to kaga waɗansu malamai suka ce a isti'nafi ne ba ya laita la nuraddu wa la nukadzibu sun ƙara ne isti'nafi ne ba abu ba waɗansu suka ce hali ne an gane ke wal halu la nukadzibu bi ayati rabbina kamar da sun ɗauke ta wawul halu amma in muka ɗauki sauran qurra su ko sai suka karanta ya laita la nuraddu wa la nukadzibu ضمّا بآيات ربنا kenan tun yanzu ba za mu ƙaryatar ba wa nakunu minal mu'minin sai mu kasance daga cikin mu'minai kenan kira'o'in sun kasu kashi uku biyu wato qira'a guda ko mu ce waɗansu qurra sun karanta da fatha guda biyu ibnu amir ya karanta na farko da zamma ya karanta na biyu da fatha sauran kuma sun karanta biyu din da zamma to shi yasa malaman tafsiri suka yi ta abin nan shi yasa wadansu ma man ta ga malaman tafsiri wadansu wajen wato nasaba wata qira'a wannan wurin suka ce an samu kuskure in muka duba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur lokacin da yazo sai ya danganta qira'at wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin mai fata guda biyu ya danganta ta zuwa ga kisa'i alhali ko imamul kisa'i bai daga cikin da suka karanta da wannan shi na daga cikin da sun karanta da damma guda biyu kuma in muka duba cikin sahihi tafsir jalalaini da suka zo wajen ibnu amir an gane ko sai sun kace ya karanta wa na kunu min al-mu'minina wannan shi ma kuskure ne shi na nan daga cikin tafsirin jalalaini sai kai hasara domin qira'atun wani sai a danganta ta qira'a bisa gaba wani ƙari inda karanta da ita ba in ka yi wannan kai kuskure ya kamata ka tantance kasancewa tabbas haka ya karanta sannan ka yi bayani in kuma kuskure kai in ka gano ka ce nayi kuskure domin kai dan adam ne an fahimce ni to a takaice dai malamai sun tattauna akan waɗannan kira'o'in mun nuna muku dai in mun ɗauki wancan ba za mu ƙaddara in tamanni ne suna buri babu wani cin karo cikin waɗannan kira'o'in waɗansu malamai suka ce duk ma'anar ƙarshe guda za ta komawa shi raddin nan yana daga cikin wato takzibin nan wato da komawa su daga cikin muminai sun haɗa shi da abin da suke buri ko kuma tun yanzu sun gaskata kuma ba su ƙaryata ba sai malamai suka ce to wannan duk shi na daga cikin abin da suka buri wani daga cikin malamai da ake kira imamu zajjaj ya ce a duk burin ne shi ya dauka dan sun ce wala nukadibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bai yiwa su samu cin nasara sai mi sai in an mayar da su sannan kuma sai in busu karetar da ayoyin Allah ba sai kuma in sun yi imani to wannan sun sa su ci nasara amma in muka dauki wasu malamai suka ce a'a tun da an kawo zamma dole wannan ya nuna ba tamanni bane tun yanzu sun gaskata sannan kuma tun yanzu sun yi imani don sun gani baro baro yanzu babu zancen karyatawa ko ba haka ba suke cewa rabbana absarna ya Allah wasu wa sami'na absarna ubangiji mun gani wa sami'na yanzu mun ji mun karba kaga imanin ayyazo ko farji'na na'mal salihan inna muqinun da haka nan sai kace ba za a ce tamanni ba babu abin nan bai taso ba sannan kuma Allah ya ce bayan wannan aya bal badalahum ma kanu yaquluna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibuna ya ce sun yi ƙarya inda tamanni ne mutumin da ya ce ina gurin kaza ba a ƙaryatar da shi amma da yake wala nukazzibu bi ayati rabbina yana dauke da ma'anar tun yanzu mun gaskata to shi yasa Allah karyatar da su tunda sun ce sun yi imani imanin kuma nasu na ƙarya ne to shi yasa dole za a iya komawa cewa akwai haba domin wanda ya faɗi labari shi ake karyatawa ba wanda ce ina burin kaza ba wallahu ta'ala a'lam amma zance mafi inganci sun yi buri ma'ana suna dauke da wannan buri kuma tun da nan wato tun cikin lokacin da abin ya bayyana gare su sun yi imani sannan kuma suna buri sai da mun haɗa kira'o'in suna da sun yi imani yanzu in mun ɗauki kira'a mai raf'a kuma mai nasba tana nufin can gaba suna buri in Allah zai ba su suna buƙatar wannan wannan kuma abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba an gane wannan ko malaman tafsiri sai to ya aka suka roƙa alhali kuma suna ganin cewa ba za a ba su ba aka ce a'a babu matsala su roƙon ko da sun ga ba za su samu ba tana yiwa su yi roƙo domin mi domin dan adam shi na cikin tsanani wani lokaci har abin da bai yiwa sai ya roƙa ya ce ai masa saboda rude wanda yi shi yasa suke cewa sawa'un alaina ajzina am sabarna ma lana min mahis suna nema amma sun san kuma wannan abin ba zai samuwa ba qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qawman zalimin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimin qala astaghfiru fiha wa la tukallimun su da kansu sun san abu ne wanda zai taɓa yiwa ba Allah shi mun tsari da irin wannan nadama sai Allah subhanahu wata'ala ce mi sai Allah ce bal bada lahum bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun bal idrab shine wato idrab shine ake an kore magana ko ko an tashi daga wani magana an shiga wani magana an bar waccan din shine idrab ya zama ko an kore waccan magana in an ce idrab ibali a ƙarya sadda a kore waccan magana a bata ta zama to ba ta aiki sannan a shiga wata ko ko idrab intiqali shine a ce an aje wannan magana kuma an dauko wata kuma wani lokaci wadansu malamai suka ce a'a yana dubbin suna iya haduwa ya zama to an bata waccan sannan kuma an shiga wata sai ya zama to wato idrabun ne ibtaliyun intiqaliyun suna iya haduwa wani lokaci wani lokaci suna iya rarrabuwa waccan aya da ta gabata shine akwai hasku da an kai babba da an ka ce walau tara izu qifu ala nari da kaga lokacin da an ka tsayar da su ko aka bijiro da su a bakin wuta to me zai faruwa sai aka shafe shi domin uslubi ne na larabci shafe kalimomi shi yasa na ga muku ne malami bincike akan al-hafz fi lughati al-arabiyya risala ce ta musamman an gani kuma ana mun ce risala ta jami'a miyane ne sai aka ce lautara da ka gani mi yake faruwa ai la ra'aita amran azima da kaga abu mai girma sai aka ce to bisa Allah shafe shi sai an ka ce li tazhaban nafsa kullu mazhab kowa ya sai yayi tunani ya kaddara iya abin da ilimin shi ya bashi domin da an faɗi daya da an hutar da mu amma wani ce to walau tara idu qifu ala nabi da kaga yadda za su rikicewa da kaga yadda za su kallon wuta da kaga yadda za su kaza sai Allah ya bar shi kowa ya kaddara a ilimin sa bidin zai iya kaddara mun fahimci wannan da kyau ko kuma yana da yawa cikin alqur'ani duk in ka galau ka diba ka gani in jawabin ta yazo to in bai zo ba an shafe shi an gane ko walau anna qur'anan suyirat bihi aljibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta menene ai la kana hadha al-qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ce bal badalahum ma kanu yakhuna min qabl bal aha badalahum ya bayyana gare su shine bada bada yabdu buduwan shine abin da ya bayyana ma kanu yakhuna min qabl abinda suka kasance suna koyewa tan gabani to ita ma ismul mausuli ce in ta zo da abu sai ta zo da shi a koye wato a dunkule ma ka nuna kuna min qabl abin da suke koyewa ni ne kaga ya tabbata da abin da suke koyewa to shi yasa malaman tafsiri nan sai da aka yi tabbata gandu da dama ibnu ashur rahmatullahi alaihi yake cewa wato abin da suke koyewa shine suna gani daga lokaci zuwa lokaci wato musulunci gaskiyar shi ta tabbatu kuma sun san haka amma sai su burin su yi imani wani lokaci sai su kiya ya ce ruba ma ya wadda lalazi na kafaru laukanu musulmi so da yawa ko ko wani lokaci wadun su kisa littafi wadun su kisa littafi ya wadda lalazi na kafaru laukanu musulmi suna kusa musulunta za ka ga wani kafiri ya ce kai shi ya samu komi a wani babban biloniya ta tattana ya ce shi komi Allah ya bashi amma shi abu guda ne ya rasa ilmi ne akwai abin da kawai yake ji shi bai san wannan abin da kawai bai ga shine muka ce so babu dama mu ga mishi musulunci ne baka samu da yawa suna tambayar kawo su irin haka su yi ta neman hakika amma in babu rabu kuma lokaci haka za su mutuwa Allah shi mu da sani an gane ko to shi yasa ya kawo wannan magana yake wannan amma ibnu al-qayyim al-jawziyya a cikin fadlul sabirin yake wani dai daga cikin malamai ya hada maganganun da ya cikin tafsiri sai ya hada su ba tafsiri ne rubuta ba amma a hada maganganun shi da ya kan wannan aya kan wannan aya kan wannan aya sai a dawo sai a ce tafsirin wahali shi yasa in ka ga tafsirul qayyim ka san mali ibn qayyim ya hada shi a'a wato littafin shi ne aka hada inda yayi tafsiri malamin da ya hada wannan littafin sunansa al-sheikh Muhammad Uwais An-Nadawi bayan ibn al-qayyim ya kama gangadun malamai da dama ya da'afa wadansu daga dama sai zabi magana guda ta imam al-mubarrid ɗaya daga cikin manyan manyan malaman nahwu shi imam al-mubarrid ya ce yace ka anna kufrahum lan yakun badiyan lahu shi kafircin su kamar bai zamanto ya bayyana gare su ba yace idza id khafiyat alaihim madarratuhu ko idza khafiyat alaihim madarratuhu saboda cutar abinda zai gadar musu zai harfar musu ya koyo gare su duk da yake kafirai ne a bayyane suna aikata kafirci an gane ko domin an ce ma kanu yuquna min qabla ai ba sun koyi kafircin su ba wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi kaga ai bayyana shi to amma menene ya bayyana gare su boye wanda sun kai shine ba su gane ba cewa wannan hasar daga kawunan su za ta dawo an gane wannan ko قال ابن القيم ابن القيم يتي فالقوم كانوا يعلمون أنهم في الدنيا على باطل a nan duniya sun san cewa suna akan ƙarya an gane ko har ya ci gaba da cewa wato magana sai yanke ta zuwa gaba fa azhara lahum fa zahara lahum wa zahara lahum fa zahara lahum yawm al-qiyama ma kanu yantawuna alayhi min ilmihim annahum ala batil sai ya bayyana gare su akan abin da suke ƙarya ce ibnu kathir rahmatullahi alayhi yace badalahum ma kanu wato badalahum ma kanu yakhfuna ay fi anfusihim min al-kufri wa at-takdhib abinda su koyi ga kawunan su da saurin kai sun san gaskiya sun kibinta ko ba haka ba wa in ankaruha fi dunya aw al akhirah ko da sun yi musunta a duniya ko a lahira domin suna musun kafircin su wani lokaci a nan duniya domin sun koye sun ki bayyana cewa su ne akan ƙarya sannan kuma a lahira ma za su za su koyi an gane ko domin in qabdu min qabdu kenan yana daukar duniya da lahira wadan sun ce lahira wadan sun ce duniya sai ibn kasir yayin magana irin ta malamai sai ce fi dunya aw al akhirah da duniya ma da lahira an gane ko domin sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina ai sun goye ko to amma badalahum ma kanu yufuna min qabl wato gaban su za su yi musu shaida kenan fi dunya aw al akhirah shi yasa in ka ji an ce kafirai wala yaktumuna allaha hadisa ba za su koyi ma Allah komai ba kuma an ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina sun ce to ai aka hana an ce wala yaktumuna allaha hadisa ba za su koyi ma Allah ba kuma sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina ai kaga sun koye gaskiya a wato lokacin da wato kiyama mataki mataki ce lokacin farko za su koye a ƙarshe za su tabbatar da washahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin shi yasa in nace ba su koye ba sun koye babu matsala da safe sun koye da marece sun bayyana kaga kowace magana tana da wurin ta kakkace alqur'ani yayi kuskure in baka san alqur'ani ba Allah ya gane da mu ibnu jarir tabari ma ya bayana akan wannan aya yake cewa wato badalahum ma kanu yakuna min qablu kenan wato ala ma'asihim sabon su allati kanu yakunaha an a'yunin nas wanda suka koyewa daga mutane kenan sabo ya zama to kala biyu akwai wanda suke bayyanawa akwai wanda suke koyewa abubuwan da suke koyewa to wato azabar za ta bayyana gare su wa yasturunaha minhum suna koye ta daga gare su ko ko yace min a'malihim as-sayyi'a munana ayyukan da suke aikatawa الشيخ الالوسي اكن تفسير سا تفسير الالوسي كنا جمع malamai suna fada yace badalahum ma kanu yukhfuna min qablu yace wato min salisatil asafi kenan badalahum ya bayyana gare su min salisatil asafi wanga larabci mai wato mai nauyi ne salisa shine na uku al asafi da sa'un ne dutsi na murhu kun san in za a yi murhu ana son a yi da kowa ya samu mai ta dutsi uku daya biyu to in babu guda kira min salisatul asafi na ɗaya daga cikin uku wanda zai zama tuwa shine cikon al'amari an kai ƙarshe ko in an samu guda uku yace wa dahiyatid dahya'a da musiba wadda a ta ƙarshe addahiya shine mutum mai wayo ko musiba addahya'a wadda ta kai ƙarshe babbar musiba a wani wurin kuma yace wato ci gaba da magana yace ma kanu wato yukazzibunahu abin da suke karyatawa fi dunya a nan duniya wa yunkiruna tahaqquqahu suna musun zai zai abin nan ko da sun bayyana kafircin a duniya sun zo lahira sun koyi zai sake bayyana gare su ko ko mu ce sun koyi a lokacin da suke yin shawara tsakanin su sun san cewa shi yana akan gaskiya kaga sun koye shi bayan haka suka ci gaba da aikata kafircin su aikin yana tare da niyya ita niyya koye take to da niyyar da mummuna aikin da sun kai a nan duniya zai bayyana gare su a ranar tashin alkiyama baka da matsala imamu fakhruddin razi a karshe mai at-tafsirul kabir wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan tafasir imamu fakhruddin razi shine turawa suka sace mana domin malami ne ya san kimiyya ya san fasaha an gane ko sai suka canza sunan sai suka ce razak kai in ka ji razak baka san babban malamin tafsiri bane kuma babban malamin musulunci ne suna so su koye cewa musulmi sun yi kere-kere suna da malamai kasancewa ka dan boko ba shi ke nuna cewa sai ka kafirta ba kana iya kai karatu kai boko kuma ka yi kuma ka zan malami me ya matsala amma suna so su nuna cewa da matuƙa kana son kai boko sai ka kafirta to imamu fakhruddin razi yana da tafsiri sunansa at-tafsirul kabir an samu suna ma mafatihul gaibi mafatihul gaibi ba ana nufin gaibi ba a'a wato ma'anonin da suka koyo ga kananan ɗalibai in ba malami ba ba kowa ke iya ganin su ba ba wancan gaibi na Allah ba imam fakhruddin razi yace to shi kuma tafsiri ne mai wahala saboda akwai ilmin muka da nau'uka na ilmi daban-daban wani lokacin ma sai ka bace ɗaya daga cikin wani waɗansu malamai na ƙasar larabawa ina ganin ban sani ba ko ɗan ƙasar dubai ne ya yi hijira ya tafi ƙasar libya daga baya sai ya samu koma ƙasar su saboda ya samu matsala da gwamnati to shi ne sai aka kawo shi gabatar mu da muhadara yake cewa zai yi magana ne kan wani malami daga cikin malamanmu da ake cewa shah ali sa'il husayn ya rasu malamin ulumul qur'ani to sai yake cewa in ka dauki littafai waɗanda suke suna da fadi a matsayinka na karamin dalibi zaka rikice yace kamar misali in ka dauki tafsiri na imamu fakhruddin razi yace in yazo kan aya sai ya ce hadhihi al-aya fiha ashru masail kaga ga aya tana da mas'ala guda goma ko ba haka ba yace al-wajhu al-awwal yace fihi wato sittatu ara'i huska ta farko wato ko mas'al al-mas'alatul ula fiha sittatu aqwal mas'ala ta farko tana da magana shidda sai yace al-wajhu al-awwal fihi ra'ayani yace to kaga sai ka bace yace dan haka kawai nemi kananan littattafai sannan ka kai ga manyan manyan littattafai to kamar bari mu ji abin da Imam Fakhruddin Razi yace yace hadhihi wato malamai ba su yi sabani kan shi ya karsar da tafsiri ko ba shi ba wadan suka ce mutum uku suka karsar da tafsirin ya kawo cikin wato suratul anbiya Allah ya masa rasuwa wadan su malamai suka ce shi ya karsar da su akwai sabani almuhim yace ala wujuhin wagga aya akwai huskoki kaji tun da nan maganar malam ta zo qala abu waraq wani malami da ake cewa abu waraq yace innal mushrikina lalle mushrikai fi ba'dhi fi ba'dhi mawaqif alqiyama a waɗansu wurare a ranar tashin alkiyama yajhaduna shirka za su yi mutun shirka fa yaquluna za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse ubangiji mu mun kasance masu shirka ba kaga nan sun faɗi wannan fa yuntiqu Allahu jawarihahum sai Allah ya sa gabban su su yi magana ko ba haka ba fa tashhadu alaihim bil kufr sai ta shaida cewa sun yi kafirci fa dalika hina badalahum ma kanu yaquluna min qabl kaga shi abin da tafi akan shi kenan qala al wahidi imam al wahidi yace wa ala hadha al qawl ahli tafsir malaman tafsiri yau sun tafi akan haka wa qala al mubarrid mubarrid yace ɗaya daga cikin manyan manyan malaman nahawi badalahum ya bayyana gare su wa balu aqaidihim wato musiba an an ce wabal albalu shine hankali alwabalu shine min shine wato musiba wabalu aqaidihim musibar aqidodin su na kafirci wa a'malihim da wato da ayyukan su wa su'u aqibatiha da mummunan makomarta domin suna ta yau gobe yau gobe sun tsaya har lokaci ya kure musu wa zalika li anna kufrahum ma kana badiyan kafirci su bai zaman to ya bayyana zahiran lahum ba ya bayyana gare su da badiyan da zahiran duka ma'ana dai li anna madara kufrihim domin wato musiba ko cutarwa da kafircinsu zai haddasa musu kanat khafiyatan ta kasance koye falamma zaharat yawmal qiyama lokacin da ta bayyana na tashin alqiyama la jarama ba makawa ta bayyana qala Allah ta'ala sai Allah ce bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl ka ga magana ta biyu imam fakhruddin razi ya ci gaba da tafiya asali ke da magana ta uku yace imam zajjaj shi ma ɗaya daga cikin manyan manyan malaman nahawi yace badalil asba'i ma akhfahu ru'asa ya bayyana ga magoya baya abinda shugabanni suka boye musu anhum daga gare su min amril ba'thi wan nushur na daga al'amarin tashin alkiyama da tayar da mutane daga kaburburan su qala yace wa dalilu ala sihhati hadha alqawl dalili na ba wai kawai ina son in faɗa ba a ce na ce a ina da dalili annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki zakara aqibahu ya faɗa bayan wannan aya ni Allah ce وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين كاغا suka fada masu wadancan sai suna nan musu ai babu tashin alkiyama har suka tantance suka yi imani da wannan akida to badalahum ma kanu yukhuna min qabl sai ya bayyana gare su shi ibnu ashir imamu zajjal ya tafi akan wannan an gane ko sannan kuma yake cewa wa hadha qawlul hasan wannan ita ce fadar hasan in an ce hasan Hassan al-Basri ba wancan Hassan jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga cikin littafin tafsiri kaji an ce al-Hasan ba a kawo albasiri ba ba a kawo jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to in an ce magana tafsiri ce kashi 90 cikin 100 shi albasiri din shi ne ake nufi albasiri kuma yana daga cikin wato at-tabi'ina an gane ko Imam Fakhruddin Razi ya ci gaba da cewa ar-rabi'u kaji magana ta hudu qala ba'dhum wadansu malamai sun ce bai kawo su ba hadhihi al-aya fil munafiqina ta sabkani akan munafiqai wa qad kanu yusirruna al-kufra sun kasance suna boye kafirci wa yuzhiruna al-islam suna bayyana musulunci wa badalahum yawm al-qiyama bayyana a gare su ranar tashin al-qiyama wa zahara sai al'amari ya fito fili bi an arafa ghayruhum annahum kanu min qabl munafiqin wanda bai san cewa su munafiqai bane su suka bayyana ko ba haka nan bane tunda hakkin su zai faɗa suratul hadid sai bayanin wannan kenan badalahum ma kanu yukhuna min qabl kenan mun wato aqiba ta abinda sun ka aikata ta bayyana gare su kila yace magana ta biyar waɗansu malamai sun ce alhamis kenan qila badalahum an ce ya bayyana gare su ma kana ulama'uhum yukhuna abinda malaman su suke koye musu min jahdi nubuwatir rasul na daga musun annabta ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa na'tihi da sifofinsa wato wa sifatihi da sifofinsa fil kutubi a cikin littattafansu wal bisharati bihi da bishara da akai da shi wa ma kanu yuharrifunahu min at-taura da abin da suka kasance suna tattanzawa daga cikin at-taura wa mimma yadullu ala zalika abin da yake nuna wannan wa mimma yadullu ala zalika an gane ko da abin da yake nuna cewa sun tattanza wannan yuhadifunahu min at-taurati mimma yadullu ala zalik wanda yake nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da yake cewa yace a ƙarshe to ka saurara wa alam ka sani anna lafza shi wannan lafazi muhtamilun li wujuhin kathira yana ɗauka abubuwa da dama domin mi domin ma ijmali take to cikin ma da alladhi da alladhina ismul mawsul kana iya iske yana ɗauka abubuwa da dama walladhina yutawaffawna minkum waɗanda suka mutu daga cikin ku ai kaga duk mutane duniya sun shiga ciki don kullu lafsan za a yi kasar bambu to akwai ijmali a cikin ta ina fata an fahimce ni yace muhtamil lil wujuhin katira wal maqsud min hadi asariha yace kai duk waɗannan ra'ayuka da kawo gaba daya annahu zaharat fadihatuhum fil akhirah shine wato sun kumyata kumya su ta bayyana a ranar tashin alkiyama wantuhikat astaruhum an tsage labulensu ko ridonsu intuhikat an tsage amma ma'ana asirinsu ya tobi shi tunda an ce an tsage an ga abin da ake ciki wa huwa ma'ana qawlihi ta'ala shine ma'anar fada Allah subhanahu ta'ala yawma tubla sara'ir almuhim za a tona asiri duk abin da an ka kasance an boye ran nan zai bayyana kenan duk maganganun da malamai suka kawo daban-daban an gane ko babu wata matsala duk suna shiga in ba an samu wanda ya saba to kaska iske malamai su magana daban-daban in su ci karo da juna ba to babu matsala in sun ci karo da juna sai a dibi wanne ne na soshi sun ka tabbatar da shi an gane ko tawo bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl a'a abinda sun ka kasance suna boyewa ya bayyana gare su min qabl wanda sun kasance suna boye shi can gabani ko a lahira sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin ko wanda sun kasance suna boyewa wato atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum li yuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qiluna kuma sun san cewa annabin nan gaskiya ne walau ruddu to a kaddara التسليم الجدلي دا دي أما يردسو أي ردو في الدنيا دا ذا أما يردسو أدوليا لعادوا لمانه عنه دا ذا سكوما ما أبند أكهنيسو دشي أبند أكهنيسو دشي شينيس واتو كتو سابا ما أمرنين الله أنغانيكو سننكما abinda aka umurce aka hane su da shi shine kasu bar umurnin Allah na wajibi sannan kasu ƙaryatar da labarin da alqur'ani ya baso kidan kaga duk alqur'ani zai iya shiga ciki limanuhu anhu in musu ƙaryatar da alqur'ani ba su yi aiki da shi abinda yace su yi su yi abinda yace su bari su bari Allah ce to wa innahum lakadibuna haqiqa su maƙaryata ne wannan ya nuna cewa ashe ɗabi'a kafirai wannan ayar lokacin da ban kamar ban taɓa karanta ta ba sai ina tunanin cewa kila ka san da arabi yana tunani sai in ce kai yalla dai da al kafirai za su zo ranar tashin alkiyama sai su ga abin da ya musu tattale da Allah zai mai musu da su imani ran nan kawai ina karatun wannan aya sai ga walau ruddu la adu lima hanu anhu wa innahum lakazibun domin mi domin bahaushe ne cewa dan horo ba da bane duk mutumin da sai ya ga azaba yake ja da baya tuba muzuru bai bari ina fata an fahimce ni domin abu ne yake zo musu ga zuciya suna ganin cewa ya kamata su musulunta kai da sun ga babu makami shi kenan sai su bari ko ba haka nan bane amma mai imani akwai al-imanul istirari imani na tilas wanda in mutum ya ga azaba da ukuba kaga dan sanda ko soja ko mobile ko jandarma ko dogare ko mi dole hankalinka ya tashi to wannan ba shine bari na gaskiya ba a shine ka kudurta ka bar abin shi yasa duk waɗanda suke kawo dokoki a duniya dalilin da yasa dokokin ba sa cin nasara domin ba a nuna ma mutane amfanin su ana zo a nuna maka cikin sai kai to kenan ko yanzu da zaran babu ka babu doka Allah shi muna mai kyau wannan nuna kuma ilimin Allah ya shamilce komai da komai duk duniya babu inda koyi ga Allah tunda kaga ya ce ga su sun ga wutar da zan maido su da ba za su yi imani kenan Allah ya san abin da bai yiwuwa da ya kasance to Allah ya san da bai kasance Allah shi muna tsaki sai ce wa qalu in hiya illa hayatuna dunya وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين wa qalu sun kace in hiya ai ba komi bace illa hayatuna dunya face rayuwar mu ta duniya wa ma nahnu bimab'uthin mu ba mu kasance ba za a tayar da mu ranar tashin alkiyama kamar da ake faɗa in an mutu za a tashi an gane ko waɗansu malamai daga cikin malaman tafsiri suka ce wani in an ce in hiya illa hayatuna dunya a cikin wato suratul mu'minun an ce wato in hiya illa hayatuna dunya amma a cikin suratul jafiya san ka ce ma hiya illa hayatuna dunya to menene bambancin su in an ka ce in aka kawo in suna ganin ta'akidi an gane ko ya fi karfafa to amma kuma sai suka ce a'a kafirran sun bambanta nan da sun ce in hiya illa hayatuna dunya su ne kafirai waɗanda kuma ad-duhriyun ko ad-dahriyun wanda ba su da kasancewa Allah ba amma waɗancan da sun ce wato wato ma hiya illa hayatuna dunya su ne kafirran da an gane ko sun yarda akwai Allah to amma wannan ba gaskiya bane domin su waɗanda sun ce ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya sun ce mi wa ma yuhlikuna illa dahar da haka dai a takaice sai mu ce a'a inda an ka kawo in ana son a nuna sun kore da ƙarfi da ta'kidi inda an ka ce mahiya sun kore saboda kafircin su wani lokaci yana hawa ne yana sauka ni a fahimta ta dai haka wannan shi yafi don tunda an ce sun ce wa mahiya kuna illa dahar kuma mahiya an ka ce to ya za a yi a ce waɗancan sun sun yarda da Allah waɗancan ba su yarda da Allah ba don haka ni dai ban yarda da wannan ra'ayin ba kuma duk da yake ban rena wanda ya faɗa ba wallahu ta'ala a'lam in hiya illa hayatuna dunya suka ce rayuwar mu ce ta duniya za mu ci mu sha ko ba ko ba haka ba daga duniya an kace sai mi sai Kaduna Kaduna cikin ruwa ko Kaduna cikin kasa in ba Kaduna cikin kasa ko cikin ruwa ko cikin wuta ko ma cikin mini Allah bai fitar da kai an gane ko akwai wani gari ake cewa Kaduna abin nan ko Najeriya wata jaha ce daga cikin manya-manyan jihohin Najeriya ita ce bariki ta Najeriya kuma can ne abin nan manya-manyan makaman kasa suke waɗanda aka abin nan da an ci Kaduna da yaƙi an ci Najeriya وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين suka ce ba za a tayar da mu ba Allah subhanahu wataala ya musu raddi akan wannan cikin wurare da dama na nuna cewa Allah ya tayar da waɗansu mutane ga su an gani tun a nan duniya ya tayar da wannan mutum aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha ka ko ga Allah ya tayar da shi ko ba haka ba الله سبحانه وتعالى يا فتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا ياي أبنكم يا كبتا إن فتا أنفم جيني سننكم دا آيوي دكم وراري دبن دبن فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم كبه كبه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون سننكم الله ينون سوى wanda ya halitta daga farko bai dace a ce ba zai iya yin ta ba daga baya domin mi domin gyara bai kai yin kagawa wahala ba a misali a tsarin hankalin dan adam don shi inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا سنوان دي ببضا أشبه ذي ينكرني با لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون تدي آية القرآن إذا ما نشك بياني وأن ما لم نكرنت إلى قناة آية تكرشي ولو ترى إذ وقفوا على ربهم
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
ولو ترى da dai ka gani iz wuqifu ala rabbihim lokacin da aka bijiro da su gun ubangijinsu to waɗansu suka ce can ala rabbihim nan ba ana nufin akwai wani abu saman Allah ba an gane ko tun da mun sha bayanin wannan iz wuqifu ala nari sun kawo dab da ita to amma a cikin babin akida ba a kamanta Allah da wutar jahannama domin domin ita wuta halitta ce duk yadda muka ce ko saman ta ne muka ce amma dai gaba da ita kafin su shiga ne za a yi amma shi ba za mu ce ba ala rabbihim nan Allah subhanahu wataala dan ba a kamanta Allah da wuta idh wuqifu ala rabbihim lokacin da aka da su ala rabbihim gun ubangijin su wurin ubangijin su qala sai ubangiji yace kaga nan sai kai jam'u an ce qala alaysa hadha bil haqq ubangiji ya tambaye su shin yanzu wannan ba gaskiya bane abinda ne muku alƙawari haza yana iya ɗaukar duk abinda an ka faɗa tayar da su yana daga cikin alaysa haza bil haqq ba su sakamakon ayyukansu alaysa hadha bil haqq wutar jahannama da ake musu alƙawari alaysa hadha bil haqq duk dai abin da zai faruwa alaysa hadha bil haqq an gane ko qalu sai suka ce bala haqiqa wa rabbina mun rantse da ubangijinmu kaga anan wa rabbina sun kirai ubangiji da sunan shi na ar-rabbu domin shine khaliquhum shine malikuhum shine mudabbiruhum qalu suka ce bala eh haka ne wa rabbina mun rantsi da ubangijinmu kaga yanzu sun yi mi balhumul yawma mustaslimuna to amma qala alaysa hadha bil haqq an ce Allah zai musu magana amma kuma an ce wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamati in ma ba ka ce wala yukallimuhum Allah kai shuru a ce to ai ya ce yawmal qiyamati to kuma qala alai walau tara idu qifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq bai musu ba kamar yadda muka faɗa nan magana da zai musu ba magana ba ce ta rahama domin zai ce fazuqul azaba bima kuntum takfuruna amma waccan da yace wala yukallimuhum Allah ba zai musu magana ba ta rahama amma wagga magana wadda an kai musu a magana wadda ake nufi irin wadda za a yi ma mu'minnai wadda za a girmama su ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanuna alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin kenan wato akwai al-kalamul mutlaq akwai mutlaqul kalam ba wai ana nufin ba kalamun mutlaq magana wadda ba ta da kaidi to ita ce ake nufi a'a za a yi musu magana mai kaidi amma mutlaqul kalam shi zancen saki za a yi magana da su sai ka bambanta da al kalamul mutlaq da mutlaqul kalam قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الذي تكون أن عذاب سبو دواتو كافر تي ودكو كي واتو تاي daga cikin manyan manyan malaman tafsiri da ake kira Abdul Hamid Tuhman yake cewa shi a fahimtar sa da an ka ce walau tara idu qifu ala nari da walau tara idu qifu ala rabbihim jama'a guda biyu ce ba jama'a ɗaya bace nan waɗansu malaman tafsiri sun cewa duk jama'a ɗaya ce da idu qifu ala nari da idu qifu ala rabbihim duka jama'a guda ce kafirai dai ne gaba ɗaya shi Sheikh Abdul Hamid Tuhmaz cikin at-tafsir al-mawdu'i nasa yake cewa a'a shi abin da ya fahimta anan wata tawaga ce ta kafirai su ne kafirran da suke inkarin kasancewar Allah domin mi domin an ce izu qifu ala rabbihim ka gane ko wannan kalima ta ar-rububiyya sun ce in hiya illa hayatuna ad-dunya a cikin suratul jahl sun ce wa ma yuhlikuna illa ad-dahr tunda sun yi inkarin ba wai wani abu yake kashe su ba ba hukuncin Allah bane sun maqaza ajalan to izu qifu ala rabbihim sai aka kawo su dan a nuna musu tabbas akwai ubangiji ce shi abin da ya dauka anan su ne wani nau'i na kafirai su ne ad-duhriyun kamar yadda ibnu qutaymin ya faɗa yace shi ad-duhriyun ya ga wajen nisba ya fi cancanta a faɗe waɗansu malamai suka ce ad-dahriyun su ne waɗanda ake kira ad-dahriyun ko at-tabi'iyun wanda suke cewa babu komi Allah subhanahu wataala yake cewa a'a babu shi kawai duniya haka ne ta sami kanta ina fata an fince ni ka ko ga hankali bai ɗaukar wannan eh an ka ce as-sama'u zatul abraj sama wadda adda waɗannan benaye wal ardu zatul fijaj da ƙasa wadda adda hanyoyi duk a ce babu kawai haka ne suka samu kai baka yarda cewa kyamara tana iya yin kanta ba mota za ta iya yin kanta komi kana ganin gida sai an tsaya an tsara shi amma babban tsarin da muke cikin shi kuma a babu wanda halicce shi hankali na ɗaukar wannan wallahi hankali bai ɗauki wannan ba qala fadhuqul azaba Allah ce kuna dani azaba bima kuntum takfurun saboda kafirce wanda kun ka kasance kuna yi ina ganin lokaci ya matsu ba za mu samu damun ci gaba da tafsiri ba nan ya kamata mu dakanta akwai wata nakta da nake so in kawo ma ƴan uwa wato wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashkuruna basta ji ash-shu'ur shine ji abinda kake ji to shi yasa ash-shi'ru daga nan aka samu shi domin shi ash-sha'ir yash'uru bima la yush'iru bihi an-nas fa yuridu an yush'ira bihi ghayra yana son abinda yake jin nan waɗansu su ji shi to sai malaman luka suka yi wani masal abinda ake cewa masal shine kamar a kawo wani magana ta hikma suke cewa law kana ash-shi'ru sha'iran لأكلته الحمير ولكن الشعر شعور وليس للحمار شعور لو كان الشعر شعيرا دادي شعر واكيد أكيي يا ذا متوك متمكر دبينو لأكلته الحمير دادي جاكونا كو جاكي تنشيشي ولكن الشعر شعور سيدي الشعر شيء أبني وند أكيي إن أني مغانا أم فهمت سيكا جيا كاماكا وليس للحمار شعور شيكو ذاتي بيدا وانا إن أني سو دبو تريبا يتن كومي nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala